ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الهديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله من مقاصد هذه الشريعة تهذيب الأخلاق والسلوك وتنقية المشاعر ونشر المحبة والمودة بين أفراد الأمة المسلمة ولكن هناك آفة تعرض لهذا المبدأ العظيم آفة تمر بالمجتمع رغم اختلاف مراحله العمري أو مداركه الثقافي آفة نشا عليها الصغير ودرج عليها الكبير وأهملها كثير من الآباء والأبناء والرجال والنساء شبابا وفتيات آفة ولدت الضغائن والأحقاد والعداوة والبغضاء آفة أوجبت غضب الرب ونقلت العبد من ديوان الصالحين إلى سبيل الفاسقين تلك آفة السباب والشتم واللعن تلك الآفة السباب واللعن خصلة لا تليق بالمؤمن لا تليق بالصالحين حقا ولهذا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا البذيء أخرجه الترمذي والحاكم أيها المسلمون إن نصوص الكتاب والسنة دلت على تحريم السباب واللعن ورتبت عليه الآثار السيئة والعقوبة العظيمة قال جل وعلا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا واللعان عباد الله هو المشتغل باللعنه والذي تجري على لسانه هذه الكلمة في كل وقت وفي كل مناسبة وليس هذا من شأن أهل الإسلام ولا مما تدعو إليه رحمة الإسلام وعندما يكون الإنسان بهذه الصفة طعانا لعانا لا يكون أهلا لأن يكون يوم القيامة شهيدا لا لا يكون أهلا لأن يكون يوم القيامة شهيدا لأهل الإيمان ولا شفيعا لهم عند الله جل وعلا لأن الشهادة عباد الله مبناها على ذكر أهل الإيمان بالخير والذكر الجميل والشفاعة مبناها على الدعاء لهم بالخير وحسن العاقبة ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا يكون اللعانون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة أخرجه مسلم عباد الله اللعن دعاء بالطرد والإبعاد من رحمة الله والإسلام دعاء إلى التراحم والتواصل والدعاء بالسلامة والرحمة والبركة وشعار المسلمين في تلاقيهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومن الناس والعياذ بالله من يجري على لسانه اللعن أكثر مما يجري على لسانه السلام والرحمة والبركة وأن حرموز الحجيمي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أوصني قال صلى الله عليه وسلم أوصيك ألا تكون لعانا وقال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر ومن لعن مؤمنا فهو كقتله ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله الحديث أخرجه البخاري وقد نقل وقد نقل الإجماع على تحريم لعن المسلم والمؤمن المصون العديد من العلماء منهم الإمام من الإمام النووي عليه رحمة الله حيث قال اعلم أن لعن المسلم المصون حرام بإجماع العلماء وقال ابن تيمية الحراني عليه رحمة الله الإجماع منعقد على تحريم لعنة المعين من أهل الإيمان عباد الله وعندما تصدر اللعنة من الإنسان على غير مستحق لها من الجماد أو الحيوان أو الإنسان فإنها ترجع إلى صاحبها والعياذ بالله حيث روى حيث روى أبو داود في سننه بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال العبد لشيء لعنه الله صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها ثم تذهب يمينا وشمالا فإن لم تجد لها مساغا رجعت إلى الذي لعن إن كان أهلا لذلك وإلا رجعت على قائلها وروى مسلم في صحيحه بينما جارية على ناقة عليها بعض متاع القوم إذ بصرت بالنبي صلى الله عليه وسلم وتضايق بهم الجبل فقالت حل اللهم العنها فقال صلى الله عليه وسلم لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة صوروا عباد الله كم من اللعنات تحل على الإنسان عندما يكون من أهل اللعن وتكثر اللعنات منه فتحل عليه فلا تزال اللعنات تتوالى عليه وتحل عليه ويكون هو المتسبب لنفسه بحلولها عليه عباد الله وأشد ما يكون من اللعن فيما, فيما يتعلق بالناس لعن الإنسان لوالديه لعن الإنسان لوالديه والعياذ بالله سواء تسببا أو ابتداء ابتداء بأن يباشرهما باللعنة وتسببا بأن يصب الرجل أبا الرجل فيصب أباه ويصب أمه وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن الله من لعن والديه الحديث أخرجه مسلم أيها المسلمون لقد أدبنا ديننا الحنيف بألا نسب أحدا وألا نلعن مخلوقا وألا نشتم كائنا من خلق الله تعالى فمنعنا ديننا أن نصب الريح وأن نصب الأمراض والأوبئة والحمى وحتى الشيطان الرجيم منعنا ديننا أن نصبه فصب الشيطان يجعله يتعاظم ويفتخر ويتكبر ونهينا أيضا أن لعن الطيور وألا نسب المشركين والكافرين وألا نسب دينهم ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم ونهانا رسولنا صلى الله عليه وسلم عن سب الأموات عموما وخصوصا إذا كان سبهم يؤذي المسلمين ويؤذي الأحياء وكذلك نهينا عن سب الحكام والأمراء والمسؤولين وأن أنس بن مالك رضي الله عنه قال نهانا كبراؤنا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تعصيهم واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب أخرجه ابن أبي أخرجه ابن أبي عاصم في السنة وقال الشيخ محب ناصر الدين الألباني الحديث إسناده جيد عباد الله وما جاء في القرآن والسنة الصحيحة من اللعن بالأوصاف فإن الواجب التزام السنة بهذا كما جاءت وقد فرق العلماء بين اللعن بالتعميم واللعن بالتعيين كما ثبتت بذلك السنة فنبينا صلى الله عليه وسلم لعن الخمر عشرة ولما جاء بذلك الرجل الذي تكرر شربه للخمر قال أحد السحابة لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سمعه المصطفى صلى الله عليه وسلم قال له لا تلعنوه فإنه يحب الله ورسوله ألا أيها المسلمون فلنتق الله ولنحذر من سخط الله وموجبات عقابه بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسأل النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين bayan haka ‘yan uwana masu albarka mu ji tsoron Allah maɗaukakin sarki mu sani cewa na daga cikin mafiya girma daga cikin manufofi na wannan addu'a na wannan shari'a ta mu ta addinin musulunci mai haske shine tantancewa da tankaɗewa da reraye kyawawan ɗabi'u da kuma yaɗa soyayya da ƙauna da rahama tsakanin ɗaiɗaikun mutane sai dai kuma uwana masu albarka akwai wata cuta akwai wata musiba wanda take ƙoƙarin fito na fito da wannan kyakkyawar ɗabi'a ta musulunci kyakkyawar ta'ada da manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya shekara 23 wajen kiran mu akai da ɗora mu akai na soyayyar juna da ƙaunar juna da tunkuɗe cuta daga juna akwai wata musiba akwai wani bala'i da wata cuta da take ƙoƙarin cin karo da fito na fito da wancan kyakkyawar ta'ada ‘yan uwa cuta ce da ta shiga cikinmu ta yi kane-kane ta zauna har ta zama ruwan dare cuta ce da ƙananan yara sun shiga cikinta manya ma sun afka a cikinta da yawa daga cikin iyaye da 'ya'ya sun yi sakaci da ita maza suna ciki mata ma suna ciki sabari suna ciki 'yan mata suna ciki babban abin takaicin shine hatta wasu ma daga cikin masu da'awa zuwa kira ga hanyar Allah maɗaukakin sarki su ne malamai su ma su ta zame sun shiga cikin irin waɗannan abubuwa Allah tsare mu ‘yan uwana masu albarka wannan cuta ce da take haifar da gaba da ƙiyayya da rashin son juna da rashin mutunta juna tsakanin al'ummar musulmi gaba ce da take jawo wa ma'abocin tafushin Allah maɗaukakin sarki take tumɓike shi ta cire bawa daga cikin diwanin nagartattun bayan Allah maɗaukakin sarki sannan kuma ta tura shi zuwa ga diwanin fasikan bayi ‘yan uwa wannan cuta ba wata cuta ba ce illa yawan la'anta da yawan zage-zage da ya fantsama ya shiga tsakanin musulmi al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi tsawon rayuwarsa tarbiyyar da ya koyar da sahabbansa suka koyar da almajiransa abin ya gangaro har yanzu shine kyakkyawar kalma tsakanin musulmi da musulmi daddadal kalma tsakanin musulmi da musulmi qululin nasi husnan salatin annabi karatun alqur'ani hailala hauqala tasbihi duk abin da zai kusanta ga Allah maɗaukakin sarki shi ake so ya rinka fitowa daga bakinka to amma sai dai ya lil asaf yanzu abin ya juye da wahala ka fito daga gida baka ji ana ɗura ɗuran ashar ba da wahala baka ji ana zage zage ba da yawa da wahala baka ji ana tsine tsine ba babba ya zagi karami karami ya zagi babba uba ya tsine wa ɗansa uwa ta tsine wa ‘ya'yanta, shugaba ya zagi na ƙasa da shi, na ƙasa da shugaba ya zagi shugaba. Don mun jiyo mun zama wasu masu irin zagi, kai ka ce zagin aka sakko mana da shi aka ce barin ka aiwatar da shi. ‘Yan uwana masu albarka, lallai mu sani cewa ɗabi'ar zagi da tsine-tsinen juna ba ɗabi'a ce ta addinin musulunci ba ko alama. Annabin musulunci, tsira da aminci tsara tabbata a gare shi. yana cewa laisal mu'min bitta'an wala bil la'an wala bil fahish wala wala al bazi yace ba mumini bane kwata kwata ba dabi'a ce ta mumini bai kasance bitta'an mai yawan suka wala bil la'an ya kasance mai yawan tsinuwa tsinuwa ko da yaushe ya tsine wa shugaba ya tsine wa ƴaƴansa ya tsine wa mabiyinsa kowa ya bude baki tsinuwa tsinuwa wannan ba dabi'a ce ta mumini ba inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wala bil fahish mumini ba ɗabi'arsa ba ce alfasha ɗuran ashar kutuntuma ashar maganganu marasa daɗi ba ɗabi'arsa ta mumini ba wala bil bazi ba kuma mai ƙazantar harshe ba ne maganganu wanda ba su kamata ba maganganu wanda ba su dace ba annabi ya ce wannan ba ɗabi'a ce ta mumini ba sallallahu alaihi wa sallam wannan hadisi imamu turmuzi ya fitar da shi da imamu hakim ɗan uwana musulmi mu sani lallai cewa nassosin alƙur'ani da hadisan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi suke suke da haramta mana wannan muguwar ɗabi'a ta tsine-tsine da zage-zage tsakaninmu da kuma yadda take jawo mummunar makoma take haifar da mummunar aƙiba ga ma'abocinta Allah maɗaukakin sarki yana faɗa a cikin littafinsa mai girma wallazina yu'dhuna almu'minina walmu'minati bighairi maktasabu lalle wanda suke cutar da muminai maza da muminai mata bi ghairi maktasabu ba tare da sun yi abin da ya kamata a cutar da su ba su tsine musu albarka su zage su su kutuntuma musu ashariya su yi musu kage su yi musu kazafi su cutar da su kowace irin hanya ta cutarwa ba tare da sun yi abin da ya cancanta su cutar da su ba Allah madaukakin sarki ce faqad ihtamalu buhtanan lallai irin waɗannan sun ɗauki wani ƙire sun ɗauki wani laifi wa isman mubina da laifin da yake mabayani a gadon bayansu lallai idan aka ce alla'anu mai yawan la'anta shine wanda ya shagalta da yawan la'antar mutane da zaginsu wanda za ka ga yawan zage-zage da tsinuwa tana gudana lokaci zuwa lokaci akan harshensa da wahala ya maganar minti ishirin minti goma minti talatin baka ji ya tsine wani ba ko ya zagi wani ba ko ya kutuntuma wani ashirin ba da wahala baka ji wannan ba yan uwa idan aka ce ashatumu ko asabu zagi ba fa sai ka kutuntuma mutum ashirin ba yan uwa duk lokacin da ka gaya mutum bakar maganar da baya jin daɗinta wannan zagi sunansa eh ba sai ka kutuntuma ashar ba ake ce wannan alfasha ce ashar irin wannan wacce ake kutukuta haka wannan alfasha ce yan uwa amma ka gaya mutum bakar magana da baya jin daɗi wannan zagi ne shine abin da ake nufi da zagi yan uwa saboda haka da yawa daga cikin mana kuskuren fahimtar me ake nufi da zagi yan uwa mu sani cewa lallai addinin mu na musulunci addini ne shi kuma da zaka ga ko da yaushe kira yake zuwa ga rahama da jin kai da soyayya tsakanin mutane lokacin da mutum ya kasance da wannan mummunar sifa ta yawan zage-zage da tsine-tsine to za ka samu ba zai kasance daga cikin wanda Allah maɗaukakin sarki zai zaɓa ba ranar tashin alkiyama ya ba su wasu abubuwa guda biyu abu na farko shine akwai wanda za su ceto ranar tashin alkiyama abu na biyu akwai wanda za su ba da shaida ranar tashin alkiyama وكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء به شهيدا Allah ya ce za mu zo da kowace al'umma masu ba da shaida, saboda kan musulmi salihan bayi nagartattu za su ba da shaida a gaban Allah na tashin alkiyama to ka sani ɗan uwa ita wannan shaida ba kowanne gama gari ake nema ya bayar ba. Haka nan ceto, kamar yadda muka faɗa a wasu satuttuka da suka gabata manya-manyan mutane da Allah maɗaukakin sarki ya zaɓa za su ceto amma daga cikin wanda Allah maɗaukakin sarki yake haramta wa ceto shine akwai mai yawan tsini albarka e duk mai tsinuwa da zage-zage bakinsa ya saba wani ma magana ceto da kullum za amma sai an ɗura ashar sai an yi zagi sai an yi la'anta a tsine wa 'ya'ya a tsine wa abin hawa a tsine wa gida komai a tsine masa albarka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace ayi wa irin waɗannan albashir ba za su kasance masu ceto ba ko masu bada shaida a gaban Allah ranar tashin alkiyama sallallahu alaihi wa sallam yake cewa la yakunu la'anun shuhada'a wa la shufa'a a yawmal qiyama masu tsinuwa ba za su kasance masu bada shaida ba ba kuma za su kasance masu ceto ba a gaban Allah ranar tashin alkiyama yan uwa mu sani cewa duk lokacin da muke bayani akan tsinuwa in ka tsine wani abu ko mutum ko dabba ko kowace irin halitta to ka sani abin da tsinuwa take nufi shine at-tardu wal ib'adu an rahmatillah kora abu nesa da abu daga rahamar Allah madaukakin sarki duk wanda kace Allah ya nesanta shi daga rahamar Allah madaukakin sarki to me kake cewa kenan kamar Allah ya kai shi zuwa ga mai kenan azabarsa kenan to duk wanda kace Allah ya tsine masa albarka kamar abin da kake so Allah ya kore shi daga rahamar Allah ina ce mafi girman rahamar Allah madaukakin sarki ita ce aljanna to abin da kake cewa wani kada Allah ya bashi aljanna kenan Allah ya kore shi daga rahamar Allah madaukakin sarki ka sani ya kai dan uwana musulmi addinin musulunci kullun shi kira yake zuwa ga jin kai da sadar da zumunci da kalmomi masu daɗi tsakanin juna da addu'a da aminci da rahama da albarka tsakanin ma'abotansa shi sa zaka ga shi'ar ne min sha'ir din alama ce daga cikin alamomin addinin mu duk lokacin da kai ka da dan uwanka me kake ce masa assalamu alaikum wa rahmatullah me haka yake nufi amincin Allah da rahamarsa tabbata a gare shi to lokacin da kake cewa amincin Allah da rahamarsa tabbata a gare shi kana roƙa masa amincin Allah ne da rahamar da rahamar Allah a gare shi to wannan shine musulmi na kwarai na gaske amma an kace kuma Allah ya tsine masa albarka to ka karya wannan amincin da kake roƙa masa ma'ana wannan rahamar da kake roƙa masa Allah ya sa ta yi nesa da shi kenan dan uwa na mai albarka abinda kake faɗa kenan duk lokacin da ka tsine wani albarka ya uwa na masu albarka mu sani cewa lallai ɗaya daga cikin sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi mai suna hurmus aljuhaimi Allah ƙara masa yarda yake cewa na ce da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya rasulullah ausini annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi min wasiya annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce masa usika alla takuna la'ana wasiyar da zan maka guda ɗaya ce shine kada ka kasance mai yawan la'anta eh kada ka kasance mai la'antar ƴan uwanka ko la'antar wata halitta daga cikin halittun Allah madaukakin sarki haka nan wani hadisin annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yana cewa man la'ana mu'minan dukkanin wanda ya la'anci mumini to ka qatlihi kamar ya je samu kane ya caka masa koyar be shi da bindiga ya kashe shi duk ɗaya ne haka manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam wanda ya la'anci mumini ka buɗe baki ka ce da wani Allah ya tsine masa albarka to gwanda ka je ka samu takobi ka fille masa kai ko ka samu ka saka masa ko ka harbe shi da bindiga duk ɗaya ne ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gashi nan yace ka katilihi kafu tashbihi ce kaf ce ta kamantawa eh wancan da wannan din iri ɗaya ne haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi cewa man qazafa mu'minan bi kufrin wanda duk ya jefa wani mu'mini da kafirci mutumin da bai cancanta ka kafirta shi ba ka ɗauki kalmar kaulasan ka liƙa masa ka jefa masa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce shi ma wannan fa huwa ka qatilihi kamar ka kashe shi ne yan uwa wannan hadisi Imam al-Bukhari ya fitar da shi a cikin ingantaccen littafin sa shi yasa an hikaito ijma'i da da yawa daga cikin malaman musulunci akan haramci da rashin dacewar yawan la'antar mumini musamman mumini ka ayyana wani mumini ko musulmi ka ce wane me irin siffa kaza dan wane Allah ya la'ance shi ko Allah ya tsine masa albarka ko ka zage shi suka ce wannan haramun ne Imam an-Nawawi alaihi rahmatullah yake cewa ilam ka sani ya kai musulmi anna la'anal muslim almasul hakika la'antar musulmi wanda shari'a ta tsare mutuncinsa da jininsa to haramun bi ijma' haramun ne da ijma'in malamin inji imamin nawawi haka babban malamin addinin musulunci shehin musulunci ibn taymiya Allah ya masa rahama yake cewa al'ijma'u munaqidun ijma'i ya kullu a wajen malaman addinin musulunci ala tahrimi la'anatil mu'ayyan a bisa la'antar haramcin la'antar mutum ayyananne ka ayyana wani mutum kai da shi kamar yadda muke yi a dura masa ashar ko a la'ance shi ya ce wannan ijma'i ya kullu akan wannan haramun ne ‘yan uwana masu albarka’ mu sani lokacin da tsinuwa take gangarowa daga harsunanmu zuwa ga ‘yan uwanmu musulmi to mu sani ita la'antar nan ko tsinuwan na fa hukunci ne ‘yan uwa hadisi ya tabbata daga manzon tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake cewa duk lokacin da wani mutum ya ce da wani allah ya tsine masa albarka wannan abin da zai faɗa ko mutum ne ko bishiya ce ko dabba ce ko dukkan wata halitta daga cikin halittun Allah kawai ka bushi iska saboda ba ta yi maka ba ko ta yi abin da kake gani kai a wajen ka kuskure ne a wajen ka kuskure ne sai ka tsine masa albarka to annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai kana faɗar wannan tsinuwar hukunci ce za ta fito daga bakin ka sai ta tashi ta sama idan ta je sama fatuqlabu abwabus sama duna dunaha sai a rufe mata kofofin sama dan tsinuwa da munanan kalamai da ƙazanta harshe ba su hawa sama daɗaɗan kalmomi da zikiri da salati su ne suke hawa sama ilaihi yas'adul kalimu tayyibu wal amalu salihu yarfa'u daɗaɗan kalmomi kayi salati kayi hailala kai wa dan uwanka fatan alkhairi ko kai masa addu'a wannan sune su hawa sama su tafi wajen Allah madaukakin sarki amma ba tsinuwa ba ba la'anta ba shi yasa idan mutum ya la'anta idan ta je sama aka rufe mata sai ta sako ƙasa annabi ya ce sai ta fata zahabu yaminan wa shimala sai ta yi dama ba mashiga ta yi hagu ba mashiga idan duk ta zagaya ta rasa inda za ta shiga sai ta dawo wajen wanda aka tsine wa albarka wanda aka farta aka ce Allah ya tsine masa albarka sai ta dawo wajensa idan ta je ta bincika ta laluba ta tabbatar shi ba ma'abocin wannan tsinuwa bane bai cancanci tsinuwa irin wannan ba sai ta koma wajen wanda ya faɗi ta sai ta shiga jikinsa yan uwa ka kalla sau nawa kake tsinuwa a rana wallahi duk wanda ka tsinewa albarka tsinuwar ta je ta ga bai cancanta ba kanka za ta dawo sau dubu nawa kake halattawa kanka da kanka tsinuwa tsinuwar Allah madaukakin sarki dubu nawa ce akan ka sakamakon tsinuwa mutane da kai baka ankara ba abu ne mai sauki ka buɗe bakinka ka tsine mutum amma ba abu ne mai sauki ba kuma tafiyar kalmar haka kawai babu wani hukunci shi sa lallai mu iya bakinmu mu san abin da zai rinka fitowa daga bakinmu musamman game da mutuncin 'yan uwanmu musulmi zage-zage da tsinuwa ba ɗabi'a ce ta musulunci ba wannan hadisi yan uwa imam muslim ya fitar da shi a cikin sahihinsa hakan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa wata mata wata rana ana tafiya a cikin mutane tana kan wata dabba ko raƙumi sai wannan raƙumin yake tafiya da ita a hankali yake nawa yake sauri da ita mutane duk suka wuce gaba saboda ka sai ta ce masa sai ta zabure shi ta ce hal eh kamar mu je kenan ta zabure shi ta yi mummuna addu'a a kan raƙumin ta ce Allahumma la'anha Allah kal'anci wannan raƙumi ya ƙe sauri ta zagi raƙuminta raƙumi fa raƙumi sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ji kalmar da ta fito daga bakinta zuwa ga raƙuminta sai dakata ya ce la tusahibuna naqatun alaiha la'ana yace ina wacce ta tsine wa raƙuminta aka ce ga ta ya rasul ya ce to ta sauke kayan raƙuminta sake ta saboda ba za mu yi tafiya da raƙumin da yake akwai la'antar Allah a kansa ba raƙumi raƙumi an tsine masa annabi ya ce ba za su yi tafiya da la'anannin raƙumi ba saboda akwai la'anta a kansa sahabi yake cewa na ga raƙumin an sauke kayansa an sake shi na ta yawo a garin madina babu rawan kowa da shi saboda annabi ya ce a rabu da shi yanzu mu dubu nawa daga cikin mu muke tsine wa junanmu abin takaici da abin haushi ma zaka ga hatta wasu daga cikin iyaye wai hanya ce ta ɗaukan mataki ko nuna fushinsu ga 'yan sai su tsine musu albarka kai a matsayinka na mahaifi ka tsine wa ɗanka albarka ka sako shi cikin mutane me zai faru kenan annabi ya ce dabbar da aka tsine mata albarka ba zai tafiya da ita ba a sake ta kai kuma ka tsine wa yaronka albarka ka turo shi cikin mutane me kake tsammani me muke tsammani harshenka yana da tasiri tasiri ba kaɗan ba akan ɗanka duk abin da zai fito daga bakinka ya kasance mai kyau ne duk yadda ya ɓata maka rai duk yadda ya fusata ka ka sani yana nan a matsayinsa na jininka sai Allah maɗaukakin sarki ya tambaye ka game da tarbiyyarsa kai masa addu'a Allah ka shirya shi Allah ka gyara shi Allah ka masa haka amma ƴan uwana masu albarka mu sani wallahi la'anta ba ta mu bace tsinuwa ba ta mu bace zage zage ba ta mu bace abi bi ke faruwa idan ka tsine masa albarka ko ka zage shi ka tunkuɗa shi ka ƙara iza shi cikin halaka sannan na biyu kuma kana koya masa abin da yake fitowa daga bakinka galibi ƙananan yara da aka ce suna ɗura ashar suna zage-zage don Allah idan maka tambayi kama a wajen wasu ke koyuwa galibi a cikin gida mahaifi ko mahaifiya wai faɗa zai waɗansa sai samu ƙatuwar ashar sai ya ja duba cikin dictionary can ciki sai ya je zaɓo ta gundumemiyar ashar sai ya jefa waɗansa wai faɗa yake masa ya daina abin da yake yanzu kai a matsayinka na uba ka fito waje ka ɗanka yana irin wannan ashar ɗin da kai masa a cikin gida don mutane suna ji sai ka ce kai bari baka ji kunya ba baka ji kunya ka ce masa ya bari ba wa anta muallimuhu kai ne ka koya masa kai ka sanar da shi wannan abin da yake yi wannan na ɗaya daga cikin abin da ke jawo mana taɓarɓarewar tarbiyya da lalacewar zamantakewa yaro ɗan shekara uku wallahi sai ka je na ɗora ashirin da sai kai mamaki ɗan shekara uku ɗan shekara uku kwanan ne ya gama shan nono amma abin da bakinsa zai buɗe shi ne ɗura ashar saboda da shi mahaifiyarsa take horonsa da shi mahaifiyarsa take horonsa wannan ba ɗabi'a ce mai kyau ba uwa Allah maɗaukakin sarki ya shirye da mu ‘yan uwana masu albarka mu sani cewa daga cikin mafi munin tsinuwa da tafi tasiri tafi zama laifi a wajen Allah maɗaukakin sarki shine mutum ya la'anci iyayensa malamai suka ce ya la'anci iyayensa tasabbuban a wibtida'an tasabbuban shi ne ya sabbaba musu tsinuwar ta je kansu shi da lokacin da annabi ya faɗi wannan magana ya ce la'ana Allahu man la'ana walidayhi Allah ya tsine wanda ya tsine wa iyayensa sai sai bai suka yi mamaki suka ce ya rasulullah ta ya za a yi mutum ya tsine wa iyayensa abu ne mai nauyi sai annabi ya ce shine mutum ya je ya zagi uban wani shi ma sai ya rama ya zagi ubansa ya zagi uwar wani shi ma sai rama ya zagi uwarsa wa ya ja uwarsa zagi kenan shine na farko to Allah ya tsine masa albarka ba in ji ni ba in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam haka annabi ya faɗa la'ana Allahu man la'ana walidai hadisi dai shararre yaran islamiyya ma sun san shi la'ana Allahu man la'ana walidai dan Allah kai mutum nawa kake zaga su zagi iyayenka kai ma kai ka fara wannan zagin da aka iyayenka kai ne ka jawo musu saboda haka kai ka zagi iyayenka ko kuma a samu mutumin da shi zai zagi iyayen nasa kai tsaye wal iyaz billah eh ana samu yanzu abin mamaki gaji an ce mutum ya zagi iyayensa wallahi yan uwa babansa yana faɗa yana faɗa ya zage shi ma ya rama sai ka rasa a'a anya wannan ko da gaske ne babansa ne wacce irin al'umma ce wannan wacce irin al'umma ce wannan Allah madaukakin sarki ta maka wala ta qullahu ma uffin uff kada ka faɗa man zagi kuma ya biyo baya Allah ya shirye da mu yan uwa ‘yan uwana mu sani cewa lalle addinin na musulunci ya mana tarbiya tarbiya mai kyau akan lalle kada mu zagi wani kada mu la'anci wani kada mu kutuntuma wani ashar kowane ne daga cikin halittun Allah ba mutane kaɗai ba hatta kamar yadda muka yi bayani kan dabbobi da sauransu kada kada a zagi komai annabin mu tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya hana muka zagi iska iska wannan da take kadawa kada iska ta yawa ka dura ashar ka ce iskan nan ta dame ni ka yi haramun ba daidai bane annabi ce idan kaga iska ta taso sai ka yi addu'a ka ce Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma fiha amma kada ka zagi iska ba ayi haramun ne dan uwa addinin mu yana ka zagi cuta ko annoba idan cuta ta dame ka zazzabi ko ciwon kai ko wata annoba ka zage ta ka ce kai Allah wadaran kaza da kaza dinnan wannan shi ma ba daidai bane annabi ya hana sallallahu alaihi wasallam addinin mu na musulunci ya hana ka zagi hatta shedan yan uwa idan akwai wanda ya kamata a zage shi wane ne shedan ko ka la'ance shi amma annabi ce kada ka zagi shedan kada ka zagi shedan sai dai ka ce a'udhu billahi minash shaitan saboda annabi ce idan ka zagi shedan sai ya ƙara jiji da kai ya ƙara girman kai ya jefa shi na musamman ne na musamman ne na musamman ne ya isa ma a zage shi a shi amma annabi ya ce idan ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai ya samu kaskanci sai ya zama dan karami ka sace shi kenan to tunda aka ce kada ka zagi shaitan al-la'inur rajim ya kuma dan uwanka musulmi Muhammadu ko Ahmadu ko Abdullahi ya kuma wannan ka zage shi ɗan uwana masu albarka mu sani cewa hatta tsuntsaye addinin musulunci bai yadda mu zage su ba hadisi ya tabbata ingantacce annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kada ku zagi zakara hatta zakara kada ku zage shi kada ku tsine masa albarka saboda yana taimaka muku zan ku tashi daga bacci ku sallah asubahi addinin da yake yana zagin zakara kuma sai sai ka zagi dan uwanka musulmi yan uwana masu albarka addinin mu na musulunci ya hana hatta ka zagi mushrikai masu cewa Allah uku ne ko masu bautar wuta ko masu daura cross duk Allah madaukakin sarki ya hana kada ka zage su zagin naka me zai kara musu bar ma idan ka zagi addinin su su ba su da baki suna da baki sai su zagi naka addinin waye jawo addinin kaza waye jawo addinin su zagi kai ne shi sa Allah ce wala tasubbu alladhina yad'una min dunillah fa yasubbu Allah adwan bighairi ilm kada ka zagi abubuwan da suke bautatawa wanda ba Allah ba su mushrikai kenan idan kai haka su ma sai su zagi Allah madaukakin sarki saboda ƙetare iyaka ba tare da ilimi ba sai ka kalla idan suka zagi Allah ko suka zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko suka zagi addinin Allah waye jawo shi sa ina jan hankalin da yawa daga cikin ƴan uwa musulmi matasa masu amfani da kafafen yada labarai musamman social media wanda suke dora abubuwan da suke jawo addinin su zagi su daina irin wani abun ba daidai bane idan za ka yi magana akan addinin ka kai magana akan addinin ka amma ba sai ka zagi addinin wani ba ba sai ka soki addinin wani ba ka ja hankalin mutane yadda za su gane su fahimci addinin ka su karɓa amma ka zagi nasu addinin su ma suna da baki baki za su zagi naka addinin kuma kai ka jawo laifi kuma sai ya tafi zuwa gare ka Allah ya kiyaye ɗan uwana masu albarka lallai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya hana mu tsinewa ko mu zagi matattu wanda suka mutu mu zage su wannan ba daidai bane mu tsine musu albarka ba daidai bane musamman ma idan zagin nasu zai cutar da rayayyu akwai wasu ‘yan uwanka musulmi wanda suna da alaƙa da waɗancan matattu idan ka zage su zagin nasu zai cutar da su to haramcin ya kamfin girma idan hakan ya kasance daga cikin abin da addinin ya hana shine zagin shugabanni da na sama aftar ya tabbata daga anas dan malik Allah ƙara masa yarda yake cewa manya-manya daga cikin sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sun hana mu zagin shugabanninmu da wanda suke jibintar lamarinmu ya ce sun hana mu zaginsu sun hana mu cin amanarsu sun hana mu saba umarninsu ya ce suka ce mu yi haƙuri lallai al'amari yana kusa Allah maɗaukakin sarki zai hisabi tsakaninmu gaba ɗaya to ƴan uwa dole mu taka tsantsan a wannan gaba zagin shugabanni ya zama wani ɗan ice mai daɗin ɗanɗanawa a baki wani gani yake ai shi tunda shugabansa ya zalunce shi to shi ma sai ya tsine masa albarka shine ya huce zagin safa daban zagin rana daban zagin dare da kai kace wani wurdi ne da aka bashi yake yi kullun sai ya zagi shugaba sau uku in ya zo na ko ina sai ya zage shi to wallahi abinda nake ji mana tsoro abu ɗaya ne kakka ji ranar tashin alkiyama ka sha wahala a Najeriya ba ruwa ba wuta ba titi ba abinci mai kyau ba zaman lafiya kuma ka je wancan shugaban da ka zaga wallahi ka ga bashi yake banka sai ka mai ciko ina ruwan Allah dan shi shugaba ne aka ce in ka zage shi ba Allah ba zai saka masa ba wallahi sai Allah ya fitar da haƙƙin sa ya bashi to ka kura da wahala daya eh ka kura can a lahira ka samu naka zaluncin da suke maka ka hakura idan Allah madaukakin sarki ya tashi kiyama sai ya dauki ladan sa sai ya baka da Allah baka rabauta ba ka rabauta amma ka zage su ka ci musu mutunci kai musu kaza wallahi sai Allah ya bi musu haƙƙin sa Allah madaukakin sarki kisasi yake yi ya hisabi ake yi irgawa za a ga naka ne ya fi ko nasu idan naka ne ya fi sai a ɗauki ragowa daga naka sai a cika musu idan ko ba haka ba to a cikin naka za a ɗauka kuma sai a cika musu su to wannan shine abin da nake jiwa da yawa daga cikin mu tsoro muna shan wahala a duniyance kuma mu je lahira ma saboda Allah mu ƙara shan wahala idan ba za ka yi masa addu'a ba shikenan kai masa shiru ta wani muna magana da shi na ce da Allah a rinka shugaba addu'a ya ce wallahi shi ba zai iya ba wallahi shi ba zai ba ce to ko ba za ka masa addu'a ba kada ka zage shi ya ce to nan dai amma dai wallahi ba zai masa addu'a ba Allah ya kyauta ɗan uwana masu albarka mu sani cewa akwai nassoshi da suka zo a cikin alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da suke bayani game da la'antar wani daga cikin mutane amma suffa ake la'anta a cikin alkur'ani da yawa Allah madaukakin sarki ya la'anci mutane da yawa amma kuma suffa ake ambata ba ɗaiɗaikun mutane ba ala la'anatullahi ala zalimi innal ladhina yu'dhuna Allah wa rasulahu la'anahum Allah ko fi dunya wal akhirah annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya la'anci mutane da yawa amma kuma siffa ya la'anta ba mutum ɗaiɗaiku ba ya la'anci mata mai ƙarin gashi ko mai ƙarin gashi dukansu aka ambata idan ta daina idan ta daina kaga ta fita daga cikin la'anta ba haka bane Allah annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya la'anci mai cin riba idan ya daina cin riba ya fita ba to kada wani ya je karɓo riba abinci ka ce Allah ya tsine maka albarka a'a wallahi ba annabi ne saka ba eh sai dai ka ce Allah ya tsine wa masu cin riba gaba daya idan bai daina ba shi kenan amma idan kafin ya mutu ya tuba fa ya fita ciki shi sa wata rana an zo da wani sahabi wanda an kawo shi da yawa wajen annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana shan giya yana shan giya kullum aka kawo shi a masa haddi a tafi da shi wata rana sai wani sahabi ya ce kai amma dai wannan Allah ya la'ance shi ya tsine masa albarka a gaban annabi ya ce sau nawa ana zuwa da kai wajen annabi kai ba za ka yi zuciya ka tuba ba sai karaf wannan kalma a kunna annabi sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ta kada ka ƙara tsine masa albarka an ji manzon Allah manzon Allah kuma tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da shine yace Allah ya tsine wa giya da mai shan giya da mai dakon giya da mai tatsa giya mutum goma annabi ya tsine akan giya ba haka bane mutum goma amma kuma anan wajen annabi yace kada ya tsine wannan mai shan giya kaga ba la'anul mu'ayyan ake nufi ba kenan annabi yace fa innahu yuhibbu Allah wa rasulahu shi wannan mai shan gimfi yana son Allah da manzansa shi yasa wato kai ta kai ta kanka wallahi Allah kai ta kanka wancan wanda kake gani mai sabo ne kana ganin wallahi sai ya shiga aljanna kai kana gefe kai masa addu'a Allah ya shirye da shi kai kai kokari ka ga me naka laifin ka gyara amma ka shigalta da bibiyar aibin wasu da sauransu ba a yi wa Allah madaukakin sarki irin wannan mu'amala saboda haka yadda addini ya dora mu shine babu laifi la'antar sabo a cikin ribibi gaba ɗaya wanda duk ba sa son addini Allah ya tsine masa albarka babu laifi idan mutum ya fita daga cikin wanda baya son addini kaga tsino ba ta kansa kenan ko amma idan mutum ya fita aka baya mutu a matsayin tsinanni to wannan shine abin da ya kamata amma tsinuwa a matsayin ka na musulmi kullum bakin ka Allah ya tsine wa kaza Allah wallahi wannan adabi ce ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ka kawo man guri ɗaya da aka ji an ce annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya hau mambar yana ta tsine mutane albarka babu wannan a cikin addinin musulunci babu wannan babu wata shari'a babu wani addini sai addini da annabi Muhammad ya zo da shi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya kauce wannan manhaji to ya kauce wa addini kowaye shi wato manhajin ake kallo ba mutum ba e manhajin ake kallo menene annabi ya zo da shi shi ake kallo ai koyi da shi komai kankanta mutum idan ya dauke shi ne ya rabauta komai girman mutum komai iliminsa komai bunƙasa sai ya sauka da kansa ya sauka da kansa ba za a bi shi akai ba yan uwa Allah ya samu dace Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واهم هوزة الدين يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ذا الجلال والإكرام وقوموا إلى الصلاة يرحمكم الله